رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعليهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الأربعاء شاب يرجع وتنبقى هجرة الجمعة وقريبهم دا أربعين دا أكو wanda ya dace da sha shida ga watan biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin littafin ashifa bi ta'arifi hukuki mustafa da kabi iyal albabul awwalu babi na farko fi sana'illahi ta'ala alaihi cikin yabo na Allah madaukakin sarki da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa izharihi da bayyanarwan ubangiji da ya na azima qadarihi girman qadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ladaihi a wurin Allah yabon da Allah ya mai da kuma bayyana irin girman darajar manzon Allah da yake wajen ubangiji to wannan babin akan wannan zai magana ilam a anama ko ilam ne ilam ya ce ka yi sani ya kai mai tambaya ko kuma ya kai mai sauraro annabi kitabin lahil azizi ayatin kasiratan mufsihatan lalle a cikin littafin Allah mabuwayi akwai wasu ayoyi masu yawa wanda duka suke bayani bi jamili zikirin Mustapha da kyakkyawan ambato na annabi abin zaɓi sallallahu alaihi wasallam wa addi mahasinihi da kuma ainihin kidaya kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'azimi amrihi da kuma girmamawan al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tanwihi qadarihi da kuma ɗaukaka ainihin ƙadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ayoyi da yawa wanda kai daga ka karanta ayoyin ka ji ma'anansu ka san Allah yana so ya bayyana ainihin girman darajar manzon Allah ne dan so jiwa sai Allah ya ware manzon Allah shi kadai da shi ake nufi alam nashra laka sadrak wa bana anka wizrak allazi an qada kaga kidaba ne dare da manzon Allah yace wala saufa yu'dika rabbuka fatarda kaga ai da shi ake ko wata kallu baka fi sajidin kaga ai jidda manzon Allah dare ake kaga wannan yana nuna ma girman darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita banda minha kawai da nashi so ɗaya wannan abin nan zai mutu ya ce ita banda minha mun dogara minha daga cikin wa'annan ainihin ayoyin alama zahara ma'anahu a bisa abin da ma'anan shi ya bayyana akwai ayoyin da dole sai an yi tawiji sai an yi kaza a'a mun dogara da wanda ma'anan shi ya bayyana zahiri yanzu misali in an ce alam nashra laka sadrak akwai wanda zai karkata wannan kaf din ya ce ba annabi ake nufi ba akwai wala saufa yudi ka rabbuka fatarda akwai wanda zai cewa wannan ai ba annabi ake wani ake nufi to ire-iren wannan na zahirin su muka dogara za mu kawo wa bana fahawahu wanda abubuwan da suka kunsa ya bayyana wajen ma'ana zalika mun taro wannan fi ashiratu fusulin a cikin fasalai guda goma so da yawa za ka yana kawo abubuwa da adabu tafsir kaga ma zahar ma'ana wa bana fawawu fawawu da ma'ana hu kusan ma'anan su daya zahar da bana kusan ma'anan su daya al-fasl al-awwal wato ya kunshi fasali goma ba to al-fasl al-awwal fasali na farko za mu karanta ne fi ma ja'a min zalika maji almadi wa sana'i cikin abubuwan da ayoyin da suka zo min zalika daga wannan abubuwan da suka nuna ainihin kyawawan ɗabi'un annabi da girman ainihin al'amarin shi da ɗaukaka darajar shi wanda suka zo a mazuwa na ainihin almadi suka zo a matsayin ainihin yabo wasu sana'i da kirari da Allah ya masa wata adadin mahasini da kuma jeranto kyawawan ta'adodi kyawawan ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kauli ta'ala kaman faɗin Allah madaukakin sarki yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum al-aya zuwa ƙarshen aya qala astamraqandi imam astamraqandi yace wa qara ba'dhum wannan ainihin ayar wasu malamai sun karanta cewa min anfasikum da ƙarshe aku rasulun min anfusikum din nan akwai kira duk da wannan kiran shazi ne baya cikin kira goma nan amma shi ma kira ne wanda ake karantawa min anfasikum bi fatil fa'i da yi wa fadin fata wa qira'atul jumhur amma karatun jumhur shine jumhurin malamai na kira'a suna masa ban mane bi ban mi ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum Na'am.
shine karatun jumhur amma akwai ainihin kira'a da yazo min anfasikum na'am to me ma'anan min anfusikum da min anfasikum shine zai bambance mana a ciki na'am قال الفقيه القاضي أبو الفضل آه، وفقه الله تعالى القاضي فقيه مالمي القاضي أبو الفضل شيء أيني من لتافين واني القاضي إياد كنان وفقه الله تعالى الله يمسى موافقة يمسى قمون كتري يشي أعلم الله تعالى المؤمنين wannan ainihin ayan na laqad ja'akum rasulun min anfusikum Na'am.
la wallahi kad haqiqa rasulun wani babban manzo shi yasa ya kashi da na kira Na'am.
ja'akum wani babban manzo ya zo muku min anfusikum kuma shi wannan babban manzon yana daga irin jinsin ku ɗaya ne daga cikin ku na'am to wannan kidaban shine alkabi iya zai fashin baki a kai na'am ya ce alamallahu ta'ala almuminina Allah madaukakin sarki yana sanar da muminai ne gaba ɗaya da ya ce laƙar ji a kun rasulun min anfusikum wannan lamirin ga muminai ne na'am au ko kuma al'araba lamirin na larabawa ne na'am au ahla makka ko kuma mutanen makka ake shiga ba da su Na'am.
au jami'an nasi ko kuma mutane ne gaba daya tunda manzo Allah ya jinsi ne na mutum mutane gaba daya ake shiga ba da su yace wannan ala ikhtilafil mufassirina a bisa sabawan masu fassara na manil muwajahu wane ne abin fiskanta bi hazal kidabi da wannan kidaba wato masu tafsiri sun yi fassarori wasu suka ce muminai ake nufi wasu suka ce larabawa ake nufi wasu suka ce a mutanen maka ƙuraishawa kenan wasu suka ce a mutane gaba ɗaya ake nufi na'am cewa annahu ba'asa fihim rasulan Allah madaukakin sarki ya aiko wani babban manzo fihim a cikin su kuma shi wannan manzon min anfusihim yana daga kanun su ma'ana ɗaya ne daga cikin su irin jinsin su mutum ne ba mala'ika ba ba aljan ba Ya.
ba wani ainihin halitta ba ya arifunahu kuma sun san shi tun kan ya aiko shi Ya.
wa ya tahaqqaquna makanahu sun tabbatar da ainihin matsayin shi ba Allah yana cewa ya arifuna kuma ya arifuna abna'ahum ba sannan sun tabbatar da matsayin shi dan babban gida ne mai daraja ne mai kaza ne mai kaza ne wa ya'lamuna sidqahu kuma sun san gaskiyan shi wa amanatu da amanan shi ba su taɓa tuhuman shi da ƙarya ba har lokacin da zai fara kira ma ai da ya zo abin da ya fara fada yanzu idan na ce muku an kawo hari a bayan dutsen nan za su ga- za ku gaskata ni ai ba cewa suka yi eh za mu gaskata ba cewa suka yi ba mu taɓa tuhuman ka da ƙarya ba kaga ƙarshen gaskatawa ai baka taɓa yin ƙarya ba balle yau har mu ce za mu tuhume ka da shi sannan da amanarsa suka ce masa aminu saboda tsabar rikon amanar shi na'am to fala ya taimuna bil kazibi ka ba su taɓa tuman shi da ƙarya ba wa tarkin nasihati da barin nasiha lahum gare su li kaunihi minhum saboda me saboda kasancewan shi yana cikin su duk sun san wannan abubuwa na'am wa annahu lam takun fil arabi qabilatun wannan fadi yana fassara min anfusikum din nan ne Na'am.
wa annahu kuma yadda lamarin yake lam takun fil arabi qabilatun babu wata kabila a cikin larabawa illa walaha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wiladatun aw qarabatun kowace kabila a larabawa ba wata kabila sai tana da dangantaka na haihuwa ko dangantaka na ainihin kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wato manzon Allah ya shafi larabawa gaba daya wa huwa inda ibn Abbas saboda haka wannan ainihin a, a, a, inda ibn Abbas a wajen Abdullah ibn Abbas wa gairihi da wani shi shine ma'ana qaulihi ta'ala ma'anan fadin Allah madaukakin sarki da yace illal mawaddata fil qurba ba yace qul la as'alukum alayhi ajran illal mawaddata fil qurba ba to Abdullah ibn Abbas da abin da ya fassara kaga mu yanzu a fassaran yawanci zaka ji ana cewa ba ni tambayan ku wani lada a wannan alherin da na kawo muku sai dai ku kaunaci dil qurba dangi na ba har ma akwai wanda suke cewa son ahlul baiti wajibi ne saboda wannan ayan to shi kuma Abdullahi bin Abbas sai ya fassara shi da cewa ba ni roƙon komai a wajen ku kawai wannan alheri na kawo muku ne saboda dangantaka na ainihin kauna da yake fil qurba cikin dangi na wannan kaunar na manzon Allah ne da yake wa dangi yawwa to kaga wannan ya nuna cewa ashe larabawa gaba ɗaya suna da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda larabawa ya kawowa da su yake kidaba yace illal mawaddata fil qurba na'am wannan fassarar Abdullahi bin Abbas da wasu malamai kenan na'am wa kaunihi min ashrafihim kuma kasancewan manzo kaga wannan in ya zamo min anfusikum kenan to bangaren min anfusikum kuma yace wa kauni kasancewan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min ashrafi yana daga mafi darajar su wa arba'ihim mafi daukakan su wa abdalihim mafificin su wajen falala kaga wannan shi zai tabbatar maka ala qira'atil fatihi a bisa karanta ainihin wannan fadin da fata min anfusikum kaga hazihi nihayatul madihi kaga wannan ya zama kurewan yabo kenan a ce laqad ja'aku rasulun min anfusikum daga mafi darajan ku mafi daukakan ku mafi falalan ku sun ma wasa ba'u sannan Allah madaukakin sarki ya sifanta manzo Allah ba'u bayan nan bi ausafin hamida da wasu sifofi abin yabo wa asna alaihi yayyabo gare shi bi ma'ami da kasiracin da abubuwan yabo masu yawa min hirsi duk a wannan ainihin ayat talakar jakun fa min hirsi na ainihin kwaɗayin manzo Allah alahi da yake a bisa shiryansu wa rushidiyim da ainihin shiryansu wa islamiyim da miƙa wuyansu musulunta wa shiddatin ma yu'nituhum da kuma tsananin abin da zai wahalar da su wa yadurru bihim abin da zai cutar da su yana tsananta ga manzo Allah fi duniyahum a duniyan su wa kuram da lahiran su duk abin da za ki wannan abin zai tsananta ga mu'minai a duniya ga mutane a duniya ko a lahira wannan abin yana zama abu ne mabuwayi matsananci ga manzon Allah wa izzati da buwayin wannan abin Allah yana cewa azizun alaihi ma anittum harisun alaikum wara fatihi hakanan wannan ayar tana nuna tausayi tsananin tausayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi da kuma jin kan manzo Allah bi mu'minihim ga mu'minan su Allah yake bil mu'minina raufur rahimun kaga ayar tana karantar da abubuwa hudu kwadayin manzo Allah na ashiriya manzon Allah yana jin ciwo yana buwayar da shi ya ga abin da zai cutar da mutane ko a duniya ko a lahira sannan kuma yana da tsananin tausayi yana jin kai ga ainihin muminai ana baduhum sashin malamai suka ce a dahu ismaini Allah ya bashi wasu sunaye guda biyu min asma'ihi wa'annan sunayen sunayen Allah ne Allah ya keɓanta da wa'annan sunayen amma kuma sai ya ara wa manzon Allah wa'annan sunayen sune ne sune ra'ufur rahimu kaga Allah shine ar-ra'ubu shine ar-rahimu amma sai ya ba wa manzon Allah sunan ra'ufun rahimu dan malamai sun ce sunayen Allah din mai ma'arifa Allah kaɗai shi yake ɓanta da shi amma mara ma'arifa wani zai iya ainihin ɗauka idan ya sifantu da wannan sifan ba na cewa wani karimi ne ba ai wani karimi ne amma ba zai a ce wani alkarimu ne ba wannan mai ma'arifa din Allah shi yake banta yanzu anan ma ka yake bil mu'minin ra'ufur rahimun amma da zaka samu ma'arifa waye ar-ra'ufu Allah shi kadai waye ar-rahimu Allah shi kadai al-azizu Allah shi kadai amma kuma sai ya bawa manzo Allah sunan da na kira wa mithluhu bil fil ayati al-ukhra kum sayanan ne mala rabiu sayanan to alhamdulillah sai saki mai zuwa ka zo da wani
وأفضلهم على قراءة